الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي Uh, bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawaya ta tsamiya mai kaji a wannan gari na nasara godal wanda alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu uh, inda muna na a cikin wannan sura ta suratul hadidi inda ajiya mun tsaya a cikin aya ta 25 a cikin wannan sura wanda ayo za mu tashi aya ta 26 shine fadar Allah faraukin sarki walaqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba wato ubangiji madaukin sarki yana bayani akan aiko manzanni wanda ajiya mun ji ayar da muka karanta ta fara muna bayani akan cewa laqad arsalna inda Allah yake cewa din laqad arsalna rusulana bil bayyinati hakika mu aiko manzanninmu da hujjoji mabayyana wanda hadda rantsuwa a gurin a wancan da najiyan da manan din ma shi ma duka adafi ne shi wangana yau dan adafi ne akan wancan akwai rantsuwa wurin ma'anan shine wallahi laqad arsalna eh Allah da rantsuwa wanda kamar yadda aka sani ubangiji madaukin sarki idan ya bayar da umarnin abu ko kuma zai bada wata magana ko zai bada wani labari ba dole sai ya rantsi za a yadda ba amma saboda girmama abun da karfafa al'amarin domin mutane masu imani lalle su gano abin ba dan karami bane to Allah madauki suke a ce yayin rantsuwa kan abu kaza wanda idan mutum yana da mutunci zaka ga ba wai Allah madaukin sarki ba a'a ko da mutum mahaifi ne zai ga mai magana ba sai ya rantsi mishi zai yadda ba in yana da mutunci amma fa baba ne kawai ya bashi labarin aiko an yi kaza an yi kaza zai yadda da shi ya inda yana da mutunci to amma balle Allah madaukin sarki to shine Allah yake cewa walaqad arsalna ce wallahi haqiqa mu aiko nuhan annabi nuhu alayhi salatu wassalamu wa ibrahima mun aiko annabi ibrahim shima waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata muka sanya annabta a cikin zuri'arsu wal kitaba da kuma littafai da aka sabkar gare su shine yani al-kutub yana nufin littafai al-arba'a guda hudu shine at-taurata littafin at-taura wal injila da injila wal zabura da zabura wal furqan da furqan a wata nusa kuma yana zuwa cewa wal qur'an to shine fa innaha fi zurriyati ibrahima domin wannan sun zo ne a cikin watan a zuri'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu to shine Allah yake cewa da haka mun aiko shi annabi watan waɗannan annabawan a zuwa ga ainihin mutanensu waɗanda aka aiko su da su din to shine ubangiji wadauki sarki yace to da muka aiko su fa minhum muhtadin daga cikin mutanen nasu akwai waɗanda ma'ana daga cikin zuri'ar tasu kenan shine fa minhum daga cikin zuri'ar tasu akwai muhtadin waɗanda suke shiryayyu ma'ana waɗanda sun kai imani sannan amma yace wa kafirun minhum da yawa daga cikin su fasiquna fasikai ne ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba ma'ana da yawa daga cikin su zuri'ar tasu din a nan in muka duba ubangiji madaukakin sarki ya ambata mana manzanni guda biyu shine annabi nuhu da annabi ibrahim alayhi salatu wassalamu saboda ya an diba kowanne daga cikin su kowanne ɗaya wani irin babban jijjigi ne kwarai da gaske domin da shi annabi nuhu mun sani shine wanda yake matsayin kamar a ce oba na biyu ga duk duniya gaba ɗaya domin annabi adamu kaga shine oba na farko wanda shi halarci shi haihi duk sauran 'ya'yan shi gaba ɗaya shi yasa aka ce wani ma 'ya'yan adamu ɗin to don haka shi zake cewa ayan adam saboda annabi adam shine wanda ya haihi dukkanin mutayen nashi din to amma daga baya kar mu mance bayan aiko annabi nuhu da basu yi imani ba da aka yi wannan ruwan dufa na duk duniya an halaka gaba ɗaya waɗanda sun kai imani da shi su kaɗai an ka rage kuma sai an ka ce su waɗanda sun kai imanin nan daga baya babu wanda ya ƙara haihuwa cikinsu shi annabi nuhu shi kadai ne ya ƙara ya ci gaba da haihuwa don haka ƴaƴan shi ne tsakanin hamu da hamu aka ce da yafisu su ne waɗanda aka ci gaba da haihuwa wanda su ne sun kai sauran duniya gaba daya kaga kenan ya zama shi ababan ɗan adam kenan na biyu bayan annabi adamu kenan to shi yasa aka cire aka aka kawo shi kuma kamar yadda malamai suke bayani wato shi annabi nuhu din alaihi salatu wassalamu wato sunan shi ba ainihin nuhu ne sunan ba sunan shi abdul gaffar a sunan shi abdul gaffar kuma ana ce mashi yashkuru ai abdul gaffar ma shine sunan amma ana ce mashi yashkuru zaka ga ko shehu radiyallahu anhu yana ambato ne da wannan sunan yashkuru din a cikin diwani inda yake cewa dinnan wa yashkuru iznadahu wal bahru zahirun to yashkuru din da yake nufi na annabi nuhu yake nufi shine wa yashkuru iznadahu wal bahru zahirun dinnan atahu salamun bana an ahli hirraibi to wannan yana magana annabi nuhu kenan ana ce mashi yashkuru to abdul gaffar yake sannan ana ce mashi yashkuru kuma kamar da muka sani wato shi aiko shi lokacin da annabi adamu alayhi salatu wassalamu ya zo duniya a lokacin ana ci gaba da bauta ma Allah madaukin sarki har wani lokaci mai tsawo kuma to amma ka san yau da gobe in an kai ta tahiya kuma yau da gobe yau da gobe tun ana da duk mutanen kirki ne sai an fara kaiwa ga za a samu waɗanda ba na kirki din ba to sai ya zamo saboda zamani ya yi tsawo sai an ka samu wasu sun dawo kuma daga baya a sun fara bauta wasu abubuwan da ba daidai ba wanda ana cewa asalin abun an yi waɗansu mutane guda biyar mutanen kirki na kwarai masu bautar Allah to sai aka ce ɗaya daga cikinsu sai ya rasu bayan rasuwa ta yi to shi ne sai kuma wasu sun kama da shawara suna ganin cewa to ai inda da so samu ne kamata ya yi a ɗan yi wani kamar butun-butumi haka za a cewa mai siffa ta wannan wanda ya rasu ɗin sai su aji nan inda suke kama a ce wurin ibadata su din kawai munan kaga sai a ce masallaci misali ko wai don ɗan su rika ebe kewa ta misali tun da sun rasa shi ga ya babban bawan Allah ne mutumin kirki to sai an kai wannan mutum mutumin irin nashi mai siffa irin tashi din sai an ka aji kuma bayan wani lokacin kuma sai yanzu don su biyar ne dama ka guda ya rasura hudu kenan to daga baya kuma sai wani ya sake rasuwa ɗaya daga cikin su shi ma shi ma dai sai sun haƙarin irin haka nan ɗin an haƙarin shi ma irin wannan mutum mutumin mai kama da shiya don iya bikewa ta da haka dai an kai ta dai har da guda guda sun kai ta rasuwa kowanne an kai irin nashi da an ka aji kuma nan wurin bautar tasu to bayan duk an yi su gaba ɗai to sai an ka ɗauki dogon lokaci kuma an ci gaba da tahiya wanda an ka waye gari su zuri'arsu da sun ka bari duk ɗin baya ɗin to sai sun ka dawo kuma har sun ka babbauta Allah gaba ɗaya kwata-kwata kawai zanen kawai suke kara zubi to daga nan sai shedan ya fara samu su tunani da wasin cewa to wai su haka za su zauna shi kenan ba bauta komi haka kawai za su zauna kara zube to sai suna ta nazarin amma to kuma sun yi za su bauta su ba su abin da za su bauta ba don sun bamanci da Allah su su masa Allah ba gaba ɗaya subhanallahi suna tunanin to in ma za su yi bautan me za su bauta ma to sai shedan ya samu su cewa ai ga allolan uwayenku ko kuma kakannin kakanninku za a cewa kenan ma'ana ga allolin kakanninku nan waɗanda an ka aje nan wannan sai masu ishara ga waɗannan mutum mutum an gane waɗannan bayan Allah na ƙwarai inda an ka aje wurin to shine sai sun ka ce ai su a allolan su su ne mutane su uwayen nasu sun kai bauta mana can baya da ai shi kenan sun haka bauta musu to wannan aka ce shi ya dalilin aiko annabi nuhu din saboda masu bauta waɗannan butun butumin da an kai din su waɗanda sun kai su asuli ba su yi da mummunan niyya don a bauta musu ba amma saboda tsawon lokaci da an kai jahilci yayyawa ga su yan bayan ba san wani abin yake ba sai sun ka ɗauka ai cewa su ne allolan da ake bauta ma din to suna bauta musu sai aka aiko annabi nuhu ya kira su ya nuna musu ya gaya musu waɗannan abin da suke bauta waɗannan ba su ne Allah ba don haka ba su ne Allah da ake bauta ba Allah madaukin sarki wanda ya halicci sammai da kasai ya halicci kowa da komai shi za ake shi ake bauta ma to wannan shine dalilin aiko annabi nuhu to kuma fa ka san shi dan adam laraba suna cewa al-insanu aduwu ma jahila don haka shi mutum duk abin da bai sani ba zai yaki da shi gadan gadan kila ma ba mamaki na san sai daga bayan ya gano gaskiya abin kuma ya dawo shi ma sai ya gana ni daidai to haka abin yake to saboda bosan magana cewa a ce wai a bauta wani abu wanda ba Allah ba sun ka ce ina san ba za su karba ba annabi nuhu ya zauna Allah kuma ya bashi tsawon shekaru mai yawan gaske wanda ya kai shekara 950 yana yi musu wa'azi ba na rayuwa ta ba na wa'azin kawai ba su a shekara 950 to kaga aka ci gaba da irin wannan amma daga cikinsu akwai maganin malamai dai akan suwa mutum nawa ya musulunta wasu na cewa wanda sun ka musulunta ba su wuce mutum goma sha biyu shidda mata shidda maza wasu kuma sun ka ce a mutum tamanin ne da yanka samu gaba ɗaya alba'in maza alba'in mata to ala'ayi halin dai an shekar ɗari tara da hamsin ana wazi a ce an samu mutum tamanin ko dubu guda aka samu dai ai kaga dai ba a yi ba sun imani da ba tun da ɗari tara da hamsin ka dai ga ko dai a ce duk shekara yana samun mutum guda yana musulunta fa ai kaga da an dan sun dan yawa to amma duk ba samu ba to karshe annabi nuhu sun kai ta mai abuwa na cutarwa kala kala babu kalar zalunci da azabtarwa da wahalarwa wanda ba su yi ma annabi nuhu ba alaihi salatu wassalam sun mai abuwa daban-daban zagi ne da cin mutunci da ƙarairayi da sharruka da mi da mi da duka ma duka an yi mashi wanda za su yi mai dukan ma da sai ya kai inda masu yi tunanin ko bai da rayuwa su bashi nan sai dai daga baya kuma da sanyin dare haka ko wani abin nan sai dan kuma ya dan farfado kuma sannan ya tashi kuma tun da Allah ya aiko shi ya ce isa da sako kuma bai fasa ba wai don a gwada maka cewa kai don yanzu zagi da cin mutunci da duka da mi da mi in dai abin da haka ya bisa ga Allah don Allah ne kai ne kuma bisa abin don Allah haka yi ne to kakka bari bai bari ba duk wannan abin da aka ci din yanzu za a mai dukan da suna tunanin ma bai da rayuwa ya suma bai da rayuwa gaba ɗaya kwata-kwata amma kuma gobe in Allah kai mana da kuma ba fasu tuwa zai masu wazin ba Allah akbar to wannan kaga ashe yana karantar da mu cewa lalle in dai da gaske ne mutum yana da'awa kuma cewa yana bisa ga bin addini da kuma yana yin abu na tsakanin shi da Allah to gada wani abu ya bata mashi rai ya damar da shi ya ya sa shi ya shiga cikin damuwa da tashin hankali da hitina da duk ya kasa sanin ya za'a yi ko ko mutum ya dauki hushi ya ce hamma na gaji ban ma ƙara yin wa'azin na bari wannan bai kamata ba duk abin da zaka cimma baka cimma irin wannan aka annabi nuhu din amma ya jure din ya hankuri kuma dama ya kamata mutane su gane irin wannan wannan ka'ida ce al'ada ce ba a taɓa yin mutumin kirki bawan Allah na kware ba duk duniya tun da ake a ce wannan mutumin saboda kirki ne da mutunci ne da zama ne na Allah kowa yabo ne yake yi ba taba yi ba sai dai a samu mutanen kirki suna yabo ne mutanen banza suna suka te wannan ka'ida ce to kaga yanzu misali duk wannan gabuwan dama Allah yana karanta mana wannan kisoshin ne ko can dan abin ya zama matsayin wa'azi gare mu ha ya zama mu ma auna ba wai kawai labari ne Allah yake ba mu kawai mu ji labarin kai kafiran wani sun yi kafirci da yawa an yi kaza an yi kaza ba shi ne kawai Allah yake faɗa mana ba wai faɗa mana ne yake mu ma mu dauko abubuwan da a ciki din ya zama ya zama darasi gare mu ko mu aikata shi mu aikata din shine fa dalili ba inda ba don haka na mato menene fa'ida na karanta labaran tunda ba cewa an kai littafai ne irin su magana jari ba a littafai ne wanda ake rantawa na darasi ne karatu ne a ciki mai yawan gaske wanda ake so mutum ya dauko karatun da a ciki kuma ya dabbaka shi ma ya bakin iya kokari ne wajen aiwatarwa din to da haka ba a taba yin mutumin kirki a ce dan yana na kwarai ba kowa yana yabo ne ba sai dai a sa mutanen kirki suna yaban nashi mutanen banza kuma suna sukatai suna zagi gare shi suna cin mutunci gare shi da ƙarya da shari ba abin da ba za ka fuskanta ba wannan ƙa'idar shi za ka iya samun wannan din amma kaga irin wannan sai ka tuna da na baya din da an ka yi bayan Allah in ka tuna da me ya faru da su wadin ko me an ka yi masu sannan kuma su ko me sun kai sai ka kalli abin da sun kai din na hakuri da juriya da jajircewa da kuma rashin fasawa ga abin da za a yi din kai ma sai ka bi wannan hanyar din inda ya ka san don Allah haka din wannan shi yasa kaga a in ka dauko wadannan bayan Allah manya annabawan kaga tun daga shi annabi Nuhu din alaihi salatu wassalamu ka gangaro kai ta tahowa zuwa ga sauran duk annabawan da an kai daban-daban babu wani annabi wanda zaka ji alqur'ani ya kissanta ka ji an ce maka dadi ya sha da mutane ne baka taba ji ba wahala shi an kai tukuru yanzu kamar na annabi ibrahim din da aka ambata nan kaga nan za mu kawo gare shi ai kaga shi dungurgun sai da mata kai duk bayan sharrin da duk abin da za a mai an kai ta an ka kare an ka tai an kai tarin abun wuta wanda kowa sai da ba da gudunmawa ta cikin su wanda kasan ana aikin ginin masallaci ko makaranta kowa kaga zai kawo tashi abin da ya karhi na gudunmuwa da kuɗi ne siminti ne ruwa ne mina ne haka sun ka ta kawo gudunmuwa na abun wuta ko abun sayan abun wuta an ka tala abun wuta da yawa don a kone annabi ibrahim saboda ya kira sa wuta ba haka haka ta yi ba to kai yanzu haka kawai nan ɗaya kana wani malami ko kana wani mai daidai gwargwaro almajiri misali mai bauta ma Allah ka tsaya bisa ga addinin ka da kyau da ke daidai gwargwaro abin da ya haka kuma ka ce wai kai sun haka kowa ya taya banka to ina karatun naka yake ba a taɓa yin haka nan ba in ka zo ga shugaban su gaba ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shugaban baki daya bai sha daɗi ba shi ma ga mutanen ba babu iya irin wahalhalun da ba a sha ciki ba an sha daga tun daga farko tun daga farko a fala isar da sakon da ya fara na Allah haka an kai ta wannan takaddama waɗannan mutanen makka mushrikai sun kai ta abubuwa kala kala babu kalan makirci daban-daban a kulla wancan a kulla wancan a game mai kai gaba ɗaya a gwada manzo Allah wariya shi dai addaban wanda ta kai ma ba ma wannan ɗaya ba inda kyale shi an kai din da an ka haɗe mai kai din misali wai a matsayin don a ware shi inda ma nan an ka bashi haka nan ba haka an ka bari ba sai da ta kai kuma an ka ce kai duk da shi da duk mutanen sun ka bi shi gaba ɗaya an ka tattara su an ka ce daga yanzu za a hana shiga da fita ba za a bari abinci ya zo gare su ba ba za a bari duk wani abu wanda an gasa na bukata ya zo hannunsu ba za a samu su mummunan takunkumin tashin hankali saboda mi saboda wai dan dai kurin tunda ya kira su zuwa ga gaskiya a zo a bi addinin Allah su ko ba shine gaban su ba haka an kai waɗannan abubuwan ma an kai sai har ƙarshe dai da Allah ya tashi walwal makishin nasu shikenan har ya kai walwale shi tunda yaje ya rubuci masu kai abin wasu a rubuce sun kaɗa nasu ma duk wani mai kwalba gishi shi yanzu kaka za ka yi ba lalle a kila rubucin ba amma su rubuce sun kai da sa hannun kowa duk wani babba na garin makka akan waga cutowa din da za a manzo Allah sallama a ware shi da shi da duk wanda sun kai imani ba a kalkomi da suwa ba abin da za a nemi ba ma a neme su ba a komi dacewa za a yi ba za a bari sai dai abinci ta boye aka kai masu ya ba ta da an sani ba haka sun kai ta wannan rayuwa to wannan karshe da Allah tashi walwala al'amarin sai ya kawo can nan na farko dai gara ta dan fara dan cin don takarda sun karuta rubuci kuma an ka zo an ka dika ta nan inda Ka'aba wannan takarda ta jeje ne din na wannan makicin fa na hadin wannan hadin kan na sharrin da an kai ana an ka lika takardan ga masallaci nan Ka'aba dan me saboda kowa ya san in mutu ya kuskure swaba mata to za su dauki mataki kenan subhanallahi to karshe sun kai abinda sun kai gara ta dan fara cin takardar ba ta da sun sani ba su makansu kuma can dai kisoshi ne masu yawan gaske wanda zaka Imam Al-Busiri duk ya kawo su a cikin littafin shi na na na Hamsiya duk ya tawaye nan bayanan abubuwan da sauran kuma sauran malamai dai akan tarihi akan waɗannan abubuwan da sun kawo su din to karshe dai abun nan wasu daga cikin sun kai nazarin cewa wannan irin zalunci yayi yawa ya za a yi su manzo Allah sallallahu alaihi mutanen mu ne yan uwan mu ne kaza kaza kaza kuma a zo a yi masa wanga hadin kai na sharri da zalunci ana cutar da su duk a zo a game musu kai gari gaba ɗaya dan dai a ware manzo Allah sallama a bai da shi shi daban da shi ba ya tare da kowa kaza kaza kaza to karshe dai ya dawo sun ka tattauna dai an kai ta maga karshe har sun kai baran baran an ka zo dai karshe dai sun ka samu sabani tsakanin su kansu shikenan makishi ya walwale to daga nan an ka hituwa sannan an ka shiga wadai ba ta kare ba kuma an ka shiga wadai da hije hije hidin ba hausa ba a yawancan a yawancan har ta kai dai manzo Allah sallama ya tashi ya bangare ma ya koma Madina ya hijira saboda abin ya ɓaci Allah mai izini ya bashi izini na cewa ya hijira ya ban musu garin shikenan suna kallo kaga ga wani irin babban ni'ima wadda duk duniya da lahira kowa ita yake so ya samu in dai mutumin Allah ne wanda ya san rahama Allah ba abin da ya kaso irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kaso duniya da lahira in ba Allah ya bashi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi amma ya sai gashi wasu da kansu kai sanadin ya tashi ya ban maso garin wannan irin babban alheri haka shikenan wasu gari sun kwashe abun su mutanen Madina ba sai gashi duk alherin gaba ɗaya koma can shi annan to kaga wannan ne an kai shaka to haka dai an kai ta da gwagwarmaya da yahudawa da wadawa duk dai ba a huta ba haka an kai to wannan shi yasa annabi nuhu ya sha wannan irin daga da su ba sharri da duka dami dami ƙarshe har ta kai ma kai gashi Allah mai tsawon rayuwa kuma sai mutum ya rayuwa ta ya mutu dole kuma ya bashi kaji kuma wani aiki kuma sai mutum ya Allah ya bashi doguwar rayuwa sai mutum ya iya rayuwa ta shi har ya mutu ya annabi nuhu gida yana nan to amma yan mutum sun kai kuma in za su mutu amma sai sun ta wasiya suna ma ɗayan su wasiya da jikokin su kar ku yadda ku bi wancan tsohon can ne cewa da annabi nuhu kenan saboda ku rike goma waɗannan goma kan da kuke wata madinnan kaza kaza kaza ku shine sune ta Allah ke bada labari ba wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wala suwa'an wala yagusa wa yauqa wa nasara dama sunayen su ne guda biyar su ne waɗanda guda biyar ɗin waɗancan mutanen kirkin da ni faɗa ɗin waɗanda an kai wannan mutum mutumin nasu su ne dama guda biyar ɗin to kowa yan zai mutuwa ma wasiya ya kai yana cewa gakko ya duk waɗanda goma kan gana ku guda biyar ɗin ga ku ci gaba da bautar su haka annabi nuhu ya ci gaba da shi yasa wata rana wani malami ya ce wai wai wai waɗanga mutum mutumin da an kai shi asalin hotunan shehwanai da kuka ga wasu na yi suna liƙa ya yi zama da Allah to saboda haka kaga magana shi hoto shaka sai dai in mutum da yana so ya yi biya wata bukata rashin na daban amma magana ka zo ka yi tsayenka akan fatuwar cewa hoto haramun ne kada an magana guda yanke kuma ka nuna iyakan magana kenan haramun ne wannan ba gaskiya bane ba in ko haka ne kuma da duk yanzu gaba ɗaya ma da duk an samu matsala gaba ɗaya dan yanzu misali amma kuma sai ka ji mutum yana wata dubara sai ce amma sai dai inda lura ne kuma ka ji wata magana kamar yanzu in za ka yi passport kaga yana ganin zai samu an ce sai ka hoto wani aiki ne ma'aikata su wani mahukumi ya halitta aiki to zama da haka amma da yanzu ai akwai wanda ba na lura ba misali yanzu irin fasoci da 'yan siyasa suke yi na hotunansu na lura ne balle dole an kace sai an yi shi to amma kuma kaga ba kajin suna to kuma suna suka waɗannan su kuma ga a ƙare saboda zaka isko mutumin kila yana dan takar da ya kaso ciki kaga yana masu fasita shi mata yawa don a san shi in ba bai sanu ba kila ma ya liƙa maka ko gina a huta kaga don ana wannan din sannan ga waɗanda hotunan kamar yadda muka ambata da shi na shi din kuma yanzu zaka isko duk mai bada wannan fatawa fa kuma za ka iya iskowa yana zuwa kawo waya yanzu ko kuma kyamara zo misali yana biro to wancan hoto ma ne wanda bai ma motsi shi ko biro yanzu ga shi motsi yana yi kana magana to da Allah in ma haka ne ma to waye zama to ya kamata a ce haramun haka ne wanda ka motsi ga shi hoto mai motsi ko wanda ma ga shi ba motsi ko ba takarda ce shi ya ka gani saboda ka ba su da wani bambanci duk abun guda ne kana ganin yanzu in za ka yi biro da kusan da kyamara da bidiyo ai duk layi guda suke ko kusan layi guda suke gaba ɗin don a gwada ma duk abun guda ne saboda haka to yanzu kaga misali mutum ya yi hoton shi ya yi fasfo irin haka nan ɗin ko kuma kila ma ya hoto ya wanka ya aji duk ana haka suna yi sannan kuma bayan wannan ma duk in ba wannan ba gaba ɗaya za ka isko hoto sai ka isko akwai hotunan ma da in ba da su ma hankali bai kwantawa in yana da su kuma hankali ya kwanta don yanzu in yana da naira dubu dubu a jihu ne ya hai samun natsuwa akwai hotuna gare su naira ɗari biyar tana da hotuna naira ɗari biyu tana da hotuna naira ɗari tana da hotuna naira hamsin tana da hotuna naira ashirin tana da hotuna naira goma haka nan ba wanda bai da hoto cikinsu wasu hotunan ma ba ma na musulmi ba ne amma duba komi waɗannan na larura da ƙila ko saboda kawai duba komi kaga aljihu ma zai sama ta ya sallar su cikin masallaci amma duba komi amma dai kai in ka sa hoton wani malami ko shayanka ga bangon gidanka ko ina shi kai lahi da hoton wani malami naka wanda kai kuma ba kai ba kasa shi matsayin Allah ba kawai dai tun da yana kawai dai ka rasa hoto ne kawai shikenan ba Allah ka dauke shi ba ba bauta mishi kai ba kawai a'a shikenan ka so amma Allah kai shikenan nan haramun ne shi amma ga shi yana fama da hotuna cikin ajihoi ne tari amma duk ba kun yi waɗanda duk ya halatta to kaga shi abubuwan ne dai sai a ta abubuwa ga sunan dai Allah gyara mana su to saboda haka to shine waɗannan waɗannan mutanen su ne ƙarshe suka yi haka to amma dai annabi nuhu da an kai yayi yayi to sai Allah madauki suke faɗa mai to kai annabi nuhu mutanen nan naka sun gama imani ba mai ƙara imani shikenan to nan ne annabi nuhu ya ce to ai ko sai ya addu'a ya ce ya Allah in ku habba su ƙara imani to ai a halakar da su a huta mana nan ne yawan na addu'a cewa rabbi la tazar alal ardi min alkafirin diyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara yace ya Allah to in dai haka nan ne waɗannan mutan tun da sun kafe ba mai ƙara imani cikin su shikenan an gama to gakka ba kogora cikin su ya Allah duka halaka da su la ta za azal almin kamit kakka ba gida kogora nasu gaba da duka halaka da su yace in naka yanta ya Allah in ka basfa in ka bodan wacce ne in naka yanta in naka yanta zahu in ka basu yace to abinda za su ci gaba da za su tayar wa ɗiya ƴan uwansu kafirai ne kawai yanzu duk ibadarka za su rika batar da bayanka kuma wala yalju illa fajiran kafala ba wanda za su yawa sai fajirai yin iska irin su kawai saboda haka Allah ka halakar da su gaba da huta to wannan shi yasa karshe dai Allah ya bashi izini na cewa ya gina ya ya haka wannan jirgi na ruwa yayi shi sannan Allah ya sa aka dauki waɗannan masu imani inda sauran abun da aka dauka dai a ciki karshe sai Allah ya saukar da ruwa cewa sama ta sako da nata ruwa ƙasa ita ma ta fito da nata ba ta magana ana ruwa sama da ƙasa ba sirrin nan da yake na azaba ne ba na rahama ba na rahama kaga daga sama Allah ke kawo su amma suran nan sama da ƙasa ƙasa ita ma ruwa ta tayyore sama ka ruwa haka shi yasa kaji Allah ce falta almahu ala amrin qad qudir nan take ruwa sun kadu gaba dai duk duniyar an ka shahi ko ina ko mi tsawon gini ko mi tsawon icce ko mi tsawon dutsi sai da ruwa sun kule shi wai don ga mutum ya haice ya boye ba tun da kaga inda haɓa su kai wacan kaga mutum yana samun babban dutse ya haye ko ya zanne ne shi kenan to sai ya zama ba wannan komai tsawon sai da sun kalu mai shi shi dutsen in ice ne komai tsawon shi ma sai da an kai haka in gin ne komai tsawon shi ma haka an kai ƙarshe don an ka halakar da su gaba ɗai to shi ne annabi nuhu kenan to daga nan bayan dada an ɗauke ruwan dada bayan an gama halakar da su din an dawo to daga nan kuma sai ya zan waɗanda sun kai imani to an cigaba da bauta ma Allah sannan shi kuma annabi ruhu din to shine a zuri'a ta ne an ka cigaba da haihuwa kuma an ka kawo yanzu din mu ne domin ka to shi yasa ya zamo uba na biyu to shi yasa wasu malamai sun ce shi yasa sai Allah ya ware a nan wurin sai an ka ambace shi su biyu a nan yanzu shi annabi nuhu saboda wannan ne shi kuma annabi ibrahim shi ma saboda wani ginshiki ne shi ma a ciki da an ka ce wa ibrahim din domin shi ma annabi ibrahim alayhi salatu wassalamu wato shi annabi nuhu kamar yadda aiki can ubangiji madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga nashi mutane ana ce musu banu rasibin shi kuma annabi ibrahim allah ya aiko shi ga mutane can wajen cikin kasar sham din nan har zuwa babila na cikin kasar iraki duka ya kira zuwa ga allah su ma to kuma mutanen shi dama daga cikinsu akwai masu bautar taurari haka akwai masu bautar gumaka duk da yana da su hakan nan cikin mutane da ya kira din kuma shi ma ya wahala kwarai da gaske no an yi lokacin da gaba ɗaya babu wanda a musulmi shi ma duk duniyar daga shi sai mata ta yi sai annabi ludu don zamani guda sun kai da annabi ludu kuma dan uwan shi ne dama su kaɗai ga an yi lokacin da su kaɗai ne ka bauta ma Allah gaba da duk duniyar subhanallahi kaga iyakar dai kaɗai ciki na ko a cikin lamarin addini to saboda haka annabi ibrahim to haka ya ci gaba da wannan abubuwa tare da shi da namaruzu shi ma wanda ta ta'addancin nan da kafircin nan wanda shine har suka ta muhajija da shi din nan wuyan nan shi namaruzu ya ce kaza ya ce kaza shi ma wanda har ta kasu din nan da yake ce mashi ubangiji na shi yake kashewa na rayawa sai namaruzu ya ce shi ma ai yana kashewa shi ma yana rayawa yasa an ka kira wani mutum ya kashe shi ya ce ma guda kuma ya ta yi guda biyu sa an ka tura suwa yasa an kashe guda ce kuma guda ta yi ce to ganin shi ma ya kashe ya raya to kashi annabi ibrahim ya ce mai to ashe annabi ibrahim ya ce mashi to saboda haka shi ubangiji na har yanzu shi ya ka hito da rana daga gabas sai ta faɗi yamma to kai kuma yanzu abin da za ka hito da taka da yamma kai kuma sai ta faɗi gabas magani to ne sai Allah ce fa buhital ladhi kafara to nan kan sai kinan kasa bai san amsa da zai ba to haka dai an kai wadannan abuwa don kasa shi ma na murzu ya ce shi Allah ne shiya haka an kai karshe dai shi ma dai har Allah ya halakar da shi sun kulla maki shi ga nabiran kala kala daban-daban wanda karshe har sun ga kulla cewa za su kona shi da wannan wuta suka yi wannan duk gudunmuwa da sun kai da mi da mi an kai abinda an kai suka kunna wannan wuta karshe aka jefa shi a cikin wannan wuta sai Allah ya ce mu wannan wuta ya naru ko ni bardan wa salaman ala ibrahima ya ke wata ke zamo sanyi kuma sanyin ma na aminci ga annabi ibrahim alayhi salatu wasalam to shikenan sai ya zamo ga cikin wutar bayan saukowa ta yanka ce sai yake cewa shi tun da yake ma duniya bai taba jin daɗi da ni'ima ba irin sadda yana can cikin wutar ba wato sai wani zama ɗan dausayin ni'ima na jin daɗi ciki wannan shi yasa aka yi wannan ne ya annabi ibrahim allah ya tsare shi daga wannan ya zamo sharrin da sun ka kulla ɗin da shi ma dai allah ya tsallaka da shi ya aka ci gaba da abin da aka yi din wanda shi yasa kaga ake cewa malamai suke cewa ai da ma duk wata mu'jiza da zaka gani ubangiji madaukin sarki yayi zaka isko akwai fiye da ita ya ba manzo Allah ita sallallahu alaihi wasallama yanzu kaga nan ai ba karamin mu'jiza ce Allah ya ba Annabi Ibrahim nan wurin gaba a ce wanda za a yi adadin na kwanuka ko ma fiye da wata ko watanni ana tara abin wuta duk gari saboda kona mutum guda subhanallah haka sun kashi da an ka tara su cibi can da aka kona wata can ka jiwa sai da sai da an ka amfani da majawajawa an ka wurga shi sama da yawa amma ƙarshe Allah ya tsare shi ta zamo ai kaga ba karamin mu'jiza ce wannan Allah ya mashi ba kuma Allah ce wutan ma sanya ma na aminci ka san sanya akwai wanda ba na aminci ba ah to in kana so ka gano wanda ba na aminci yanzu a saka cikin firiza ka samu awa guda ciki yanzu a gano ba na aminci bane to to ka gani to saboda haka haka shi to amma na aminci kaga shine wanda daidai gurgurdowar jikin kai zai dauka wanda zaka ji dadin shi to irin ne an kawo annabi Ibrahim to yanzu misali kaga wannan wuta ne shi yasa manzo kike shayan kaddi manzo ba gashi nan mu ma Allah ya ba mu ita ma bar da masalama mun ma yanzu ga mu da muna tafsirin ga madon da wuta muka aiki yanzu da ta dauke da sai mu ya baci to ka gani duk wanda wannan ga da wuta ta dauke da sai ya baci muna amfani da shi ga tana amma bar da masalama kaga ba irin ta Annabi Ibrahim ko ka sha da muna ta abu da baka muna ta bada ko ka gani to duk irin wannan gashi nan ana ta abubuwa kuma ana ta yawo bisa gari ta tun yanzu kaga na gani yanzu koma shin ka hawo ai bisa wuta ne kake amma bar da wasa laman in kana so ka kala gane bisa wuta kake dan ya dogo ta ya sai ka azaka ka taba shalisha da ya a cikin kaga wanda za a yi nan za ka gano ashe wuta ce kuma kana ganin in mota tana ta haya ai kana ganin abin da yake faruwa ita ma kaga shi yanzu misali in ga mashin ne wani ma za ka yana hayaki ko mai hayaki ne ka kusa in kaga hayaki akwai alamu wuta wannan inda ba wuta ba a hayakin nan to sannan uwa ba ya taba shalisha ta taba kai sannan yanzu kaga misali ga motoci su ma don haka yanzu ko gyara aka ya ka gani baka nake sai da ce adiba ya gani wata ta zo kaga shi wata ce aka tare da take nan amma da ya bar da mu salama ne Allah ya muna wannan da ya saboda ne ma don dai mu ji daɗin rayuwa duk dai saboda annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama to wannan annabi Ibrahim kina alaihi salatu wasallam Allah ya bashi wannan ne ya karshe aka tsallakar da shi ya to shi annabi Ibrahim aka ce abin da yasa aka ambace shi anan saboda shi kuma matsayin jijjige ne shi ko a cikin annabawa uwa shi uba ne ga annabawa shi yasa masu kimishin lakabi suna cewa shajaratun mubarakatun shi wata bishiya ce ita ya ce mai albarka saboda annabawa birjit an kai cikin zuri'a shi dun tu daga shi kusan dan abin da gangaro ta kusan duk annabawa da an kai zuri'a ta yi shi annabi Ibrahim to wannan zaka ga shi yasa aka ce shi yasa aka ambace shi anan gurin aka ce wa Ibrahim da sai ga an ka ware waɗanga saboda su ne asulin waɗanga shine asulin iyaye ga su uba na biyu ga ɗaya annabi Adamu wannan kuma shi kuma uba ne ga annabawan su kuma to wannan shi yasa sai Allah ya ambace shi ananiya cewa shi annabi Ibrahim din alayhi salatu wassalamu to shine yake cewa watan a haƙiƙa mu ne muka aiko su sai kuma yace waja waja'alna fi zurriyatihi man nubuwata wal kitaba mun ka sanya annabta da kuma littafai a cikin zuriyar tasu din ma'ana littafan da an ka sauka ma annabawan na zuriyar tasu din da an ka aiko su da suwa to shine yace amma duk da haka an samu daga cikin mutanen nasu akwai wanda suka yi imani akwai kuma wanda ba su yi imani ba to sannan Allah madaukakin sarki yace sun maqaffaina ala atharihim sannan sai mun ka biyar bisa gurabun su ma'ana bayan wucewa su kenan sai mun ka biyar da suwa wato shi sun makafaina sai mun ka biyar ala atharihim bisa ga gurabun su ma'ana bayan sun wuce kenan bi rusulina mun ka biyar da manzannin mu ma'ana na nufin haka mun ga ci gaba manzo bayan manzo manzo bayan manzo wasu lokutan ma za ka samu ai manzon ma ba mutum guda ba a lokaci guda kamar yadda muka sha faɗa cewa shi yasa kaga annabawan kocan watan kowanne Allah yana aiko shi ne zuwa ga mutanen shi shi manzo Allah sallama shine wanda yake da matsayi wanda Allah ya aiko shi duk duniya gaba daya amma sauna zaka isko kamar yanzu annabi nuhu da aka ambata ai kaga abin da Allah yake faɗa wa laqad na nuhan ila qaumihi Allah yake cewa وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا duk wanda suka ji Allah ce akhahum zuwa ga dan uwansu an ka aiko kun mutanen su kawai an ka aiko mutane ne kurum amma shi manzo Allah da yake shi daban ne cikin su sallallahu alaihi wasallama sai zama shi duk duniyar ne gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ya fada wannan kuma cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an to shi duk duniya gaba daya Allah ya aiko shi to wannan shine Allah ce to mun ka ta aiko manzanni bayan manzanni bayan wucewar wancan kenan sannan daga ƙarshe sai Allah ce waqafaina bi Isa ibn Maryama sai muka biyar da Annabi Isa dan Maryam wanda shi kuma shine na ƙarshe daga shi sai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ba na yana nufin kaga duk an dunkule ma magana kenan gaba daidai tun daga waɗancan din da an ka tayi wannan manzo wannan manzo bayan wannan bayan wannan to har zuwa ga shi Annabi Isa din wanda daga gare shi sannan sai dai da bayan wucewa da shi kuma Allah madauki sarki ya aiko manzon Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallama wanda mun sani Annabi Isa shine dan Maryam alaihi salam wanda ta haife shi ba tare da uba ba wanda za a cewa misali ta yi aure ba Allah ne ya turo mala'ika jibrilu wanda duk abin da ya faru ya faru inda in mun zo inda kisa da za a faɗa ta sai a bayanin ta dai ƙarshe dai aka haife shi wanda har mutanen nata suke neman cin mutuncinta da jara- da cin zarafinta na nuna cewa ai ta bi wata hanyar banza ce ta samo shi wanda ba daidai ba ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce to abinda za a yi idan ta zo wajen su ta ce su tambaye shi to kuma da an kaife shi ba wai tun da sun ce yana ta samo da saboda sun san ita ai mutum da kirki ce ba ta da aiki sai ibada to daga zuwan ta kuwa abinda suka ce mata annan ke ya ke wa haruna an ne lake hatsi nake samun gada wai saboda an san zuri'ata mutanen kirki ne ita ma an ga tana bauta Allah yanzu ya za a yi ka san da ba wani bi mutumin kirki in wani abu zai faruwa na kuskure ko ma kila ba kuskure bane ba muna na mai da su ne haka za a yi kawai dai don dai a bata shi misali to balle ma ta daga shi sun ga gadan da yanzu ga hannu karara kuma sun san ba ta da miji ba ta taba aure ba so ka gani to shi yasa kaga sai sun ka sa hasashe kawai na zato shi kenan ai ta bi wata hanya ce ta banza wadda ta samu wannan dadin to ƙarshe sai tambaye su nuni cewa ga yana su tambaye shi to shine na annabi sai ga annabi Isa yana cikin zanin goyo sai ga shi ya magana yace inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya sai gashi da kaina yana ba su labari ni bawa ne na Allah Allah ne ya sani ni annabi ne ni ya sannan kuma ya bani littafi kuma Allah ya umarce ni da in tsaye da sallah in ba da zakka sannan ya umarce ni da in yi biyayya ga mahaifiyata sai sun gaji bai ce mahaifana ba kaga mahaifiyata kenan guda ce ita ba uba kenan ciki to saboda haka wannan shine annabi Isa to shine Allah ce waqafa yana bi Isa ne Maryam karshe shi ma ya fama da mutanen nashi karshen ta su ma sun kace dai to za su kashe shi shi ma dai su hakulla baki ci an ka haɗu a ƙofar gidan da yake ɗin inda za a hitowa su yi wannan aika-aika ɗin sai dama akwai wani mutum ne wanda suna da un gai samu mutunci da shi haka kawai a ce kamar aboki aboki ne haka za a cewa misali sai sun ka tura shi don ya je can ya yi magana da annabi isa wajen hira haya samar za a dai sai ya hito da shi ɗin don su aika aika da za su yi ɗin shi kenan to kowar kame ya shiga to shi kenan sai Allah sa aka ɗauki annabi isa aka yi sama da shi ya don haka yanzu yana sama ta biyu a can manzo Allah sallama ya ce ya gane shi a daren isra'ila da mai ya ce ya gane shi a sama ta biyu to wannan shi kuma wannan da ya shiga cikin gidan don ya hito da shi a kashe shi ko sai Allah baraukin sarki ya cire ki siffa ta annabi Isa sai an ka same Isa yana haituwa sun ga annabi Isa su sai sun ga cigaba da aiki ware ku sun haka kashe shi to ai siffa huskar gaba ɗaya sai an ka ɗauki siffa ta annabi Isa gaba ɗaya an ka same shi kaga shi kenan da kai ya koma kan mashaƙiya kenan suna kashi suna tunanin annabi isa suna kashi ashe annabi isa Allah ya riga doke shi ayin sama da shiya to shi yasa kaji Allah ya ce wa ma qataluhu dinnan sai ce walakin shubbiha lahum an dai samu su kamace ne sun ka azu shi ne suna kashi ba shi bane to annabi isa kenan alayhi salatu wassalamu to shi ne waqafaina bi isa ibn maryama wa atainahu injila Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce mun mun ba shi annabi isa dinnan ne littafin injila waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan mun sanya tausayi a cikin zukatan waɗanda sun kafi shi wa rahmatan da jin kai wa rahabaniyatan da kuma keɓe kai don yin ibada iya rafdul nisa'i shine fita sha'anin harkar mata wacce kazo sawami da riƙon wuraren ibada kawai ba su da aiki sai ibada ibtada uha wanda su waɗannan mutanen nashi din su ne ake cewa hawariyawa ibtada uha su ne sun ka kirkiri wannan bauta din amma mun ka samu su ita ba hukumi suna iya din min kibale an fusim su ne kirkire ta ta wajen kansu Allah ce ma katabna ha alaihim ba mu mun ka umarce su mun ka wajabta musu sai sun yi ba shine ma amarnahum biha ba mu ka umarce su da ita ba illa sai dai shine lakin fa'aluha sai dai sun aikata ta ne ibtigha ridwanillahi saboda neman yadda Allah shine marzatillahi don neman yadda Allah Allah amma sai Allah ce sai dai da sun kai waɗanda an ka samu sun kai kokari sun kai abun yadda ya dace to wasu daga cikin su da sun ka biyo yan baya su kan fama auha ba su kiyaye ita wannan wannan ruhbanancin nasu ba haƙƙari ayata ya matuƙa kiyaye da kamar su mata ba iz talakaha kathirun minhum domin da yawa daga cikin su sun kafarta wa kafaru bi dini Isa sun ka kafirce da addinin na annabi Isa wa dakhalu fi dini malikihim sun ka shiga cikin addinin sarkin su wa baqi ala dini Isa kathirun minhum da yawa kuma daga cikin su sun wanzu su ko sun ka tsaya bisa ga addinin na annabi Isa din fa amanu bi nabiyina sun kai imani da annabi mu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan kaga ubangiji madaukin sarki ya gaya mana cewa watan sun hawariyawa ya ce sai sun yi tausayi a cikinsu shi yasa su ga ƙa'ira nasaran sun fi sassauci da taushi fiye da yahudawa ɗin za ka gani aisha za ka gani irin wannan ta'addancin da yahudawa suke yi a duniya saboda zukatansu busashi ne sosai da gaske isra'ila kamar isra'ila nan ba shi zagan ta'addancin suke ta aikata na rashin imani da rashin tausayi kisa na abubuwa gashi nan suke ma falastina waɗannan ne kaga yanda ake kisan musulmi bayan Allah mala haka kawai a zo a tarraga mutane ba gaira ba dalil mala saboda zalunci kuma ga sauran manyan kasashe na duniya da su na turawa da su ne manyan wanda su ya kamata su tsawata inda abin da yake da amma duk abin guda ne su ba sun shiru su kuma ita ko aikata rashin ibada aka yi da mata da yara kanana da manya kowa kashewa suka yi to muna fatan Allah ya daukan ma musulmi fansa wannan zalunci da suke yi kuma Allah ya karya mana su baki daya ya karfi musulunci da musulmi baki daya bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka to shine Allah ya ce don haka su waɗanda sun kai imani da annabi Isa ne dama yahudawan su ne waɗanda ba su imani da annabi Isa ba dama su aka kashe shi aka ce ai su ne ba su aka kashe ai annabi Isa din su ga cewa su ma'ana sun kashe shi ba su din ne to wannan shine aka ce su suna tausayi waɗannan da sun kai imanin da asulin su hawariyawa kenan to shi yasa Allah ya ce mun ka sanya musu tausayi din da kuma jin kai wa rahabaniyatan da kuma wannan ibada da suke abinda ake cewa wannan ruhbananci din wato shine sai mutun ya ware gaba ɗaya ya komawa ta cikin wani ma barin gari ya kai koma can wajen gari an gane ya yi wata buka ce kawai ba da aiki sai ibada iyaka dai dan abinci da za a dan kai mashi kinan kuro amma dai bai da aiki sai ibada shi da suke yi to wannan shine ake cewa wannan ruhubanancin da suke yi din to sai ya zamo sun dauki wannan aikin amma sai ya zamo sun ga kaurace ma ko mata ba ruwan su ma da aure gaba ɗaya ka san wata rana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wasu su ma tsananin sun ibada da tsoron Allah ya ratsa su sosai da gaske sun ka ce to su suna ganin ma gaba ɗaya don zuwa sun ka gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin su da karkashin jagorancin Usman bin Mas'un Usman bin Mas'un shine shugaban nasu sun kaje gidan manzo Allah suna tambayar iyalin shi wai yaya ibadan manzo Allah take to shine aka hada masa ayatu manzo Allah sallama cikin dare yana tashi yayi nafiloli kuma yana dan kwanta dan bacci ya dan huta haka sun kace to to aiko mu ina mu ina irin waka sallah ta manzo Allah sallama ai tayi kadan gare mu saboda shi Allah ya faɗa da ya gafara laka Allah ma ta kaddame zambi ko mata akara shi an ce inda inda yana da zunubin da an yafe bashi an gafarta mai da wanda yayi da wanda za a yi na gaba inda akwai shi an ce an gafarta mai sun kace to mu da ba a gafarta ba ina mu ina tsayawa haka nan sun kace saboda haka su da dare ba ma hutawa gaba ɗaya sallah za a yi ta yi subhanallahi sannan sun kaddi ba azumi ne ya yake shi ma wani lokaci manzo Allah yana yin azumi na nafila wani lokaci kuma ya aji ya huta sun kace shi ma ina aina manzo Allah an gafarta mai su ai su ba ba su samu wannan ba da aka sai dai azumi kullum kullum ba huta subhanallah sannan kuma sun ka ce bayan wannan kuma ko aure magana aure babu kawai bauta Allah shi kenan har ma suka ce kowanne cikin su ma zai yanke al'aura ta gaba dai magana ibada ce kawai to shine sai labari ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ga abinda su Usman bin Mas'ud suka shirya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je aka ce yanzu gidan manzo shi Usman bin Mas'ud din sai isko mata shi yake tambaya ta ga abin da yake faruwa ya ji labarin an ce kaza da kaza mijinta sun ka shirya to ita kuma da mata kirki ce habba ta cika sun ta tona mai asiri ba sai ta ce to manzo Allah an baka labarin ya faɗi din ya ce din kata ce in kai tsaye misali ya zama kawata fallasa wani sirri nashi kaga shi ya kamata a ce mata gar su rika fallasa sirrukan mazan su kullun tona asiri kila yau abinci ne abai samu ba ran sai kowa ya jiya ko kuma an samu wata yar gaba ce wanda kila na abinci sun dan yake na gida ta ta mai talla yunwa ciki cikin ta kaza kaza da sauran abubuwa misali irin wannan wannan duk baya da kyau ba a son haka nan ya zama wace koyo shi ba ta da rufin asiri ga mijinta ba a son haka nan ne to wannan sai ta ce saboda haka in har yayi wannan to manzo Allah ya an ga maka to haka din ne to shi da manzo Allah ya kirawo su yace abin da nika so in ga muku ku sani ya rantse musu da Allah ya ce inni la'alamukum billahi wa taqakum lahu ya ce na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah amma duk da haka nan ina yin azumi na lafiya wani lokaci kuma in zanna in tsaya in huta sannan ina yin sallar nafila cikin dare wani lokaci kuma in kwanta in huta sannan kuma ni ma ina yin aure ku sani famar da giba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyama daga sunnan ta baya ta duniya to sannan sun ka dawo to kaga su ma wannan abu mai suma kama da wannan rufanin cinin kakar kama shi da sun ka so yi to shine suka yi wannan to shine aka ce to shine su waɗannan mutanen na annabi isa sai suka yi sai Allah ce ibtada'uha su ne suka kage wannan rubananci din min qibali anfusihim ta wajen kansu su ne suka kage abin da kansu saboda neman kusanci zuwa ga Allah amma tun da aiki ne suka yi na Allah Allah bai hana su ba babu laifi matsalar ɗaya da an ka samu yan baya da sun ka biyo daga cikin su sai sun ka canza al'amarin domin za ka samu duk littafin nasu na injila din sai ya zama duka gaba ɗaya sun cancanza shi sun cancanza wasu abubuwan da a cikin gaba ɗaya sun shafe wasu abubuwa sun ƙara wasu abubuwa haka da suka ɓata littafin haka to shine Allah ya ce ma ka tabna ha alaihim ba mu ainihin wajarta musu ita ba illa watan ibtiga a ridwanallahi sai dai suna yi neman yadda Allah don haka amma sai dai waɗanda sun biyo bayan nasu ɗin fama da auha ayati ha ba su kiyaye ta matukar kiyaye wanda ya kamata su yi ɗin ba na ba ta haƙƙinta ba to kaga anan shi ya faɗa ce wa daka rufi jini maliki yango to an ce an yi wani sarki ne wanda shi ya jagoranci wannan aikin na caccanza wannan littafin na annabi isa ɗin da cire abin da bai masu ba ga ra'ayinsu da kuma sa abin da ya masu daɗi ga ra'ayinsu ɗin to shi ya zama kuma ya ce dole sai kowa ya zo ya bi wannan tsarin nasu wai kaji fa ya shirya banna ba daidai ba amma kuma dole wai kowa sai ya toya bishi aka haka saboda haka su wadanga masu ibada masu warewa dinnan ba su da yake sai ibada su ma dole su to su bi wanga littafin da sun ka caccanza da sun ka bata sannan to su kuma karshe da sun ka zabi dai a'a su dai in wani abu ne a bar su su tafi su ma in su aka su ta su ba su koma can cikin daji su zanna ba su da yake sai ibada su ba ruwan su da kowa shikenan su zanna can shikenan kuma haka dai haka ta wannan dai karshe dai to shi yasa ga dan ce wasu sun bi addinin na sarkin nasu din to shine Allah ya ce amma karshe dai su waɗannan din fa'ati nan ladina amanu sai mun ka ba waɗannan sun kai imani bihi da shi din mun ka musu imani wanda sun kai imani da shi ya minhum daga cikin sai mun ka ba su ajruhum ladasu amma wa kafirun minhum fasiquna yace da yawa daga cikin su fasikai ne waɗanda ba su imani din ba amma dai waɗanda sun kai imanin to sai yace sai muka ba su ladasu wadda watan na sun yi imani da da shi wannan annabin sallallahu alaihi wasallama to amma dai da yawa daga cikin su sun kafirce to sannan sai Allah madaukin zaki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
ubangiji madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda nayi imani bi isa da annabi isa ana aka fasara cewa annabi isa amma wasu kuma suka ce ba annabi isa din kawai ba waɗanda suka yi iman da dukkan manzannin da an ka aiko gaba da su ake nufi din shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku dinnan imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzon shi shine muhammadin sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ku yi imani da shi ya wa isa aka ce kuma ku yi imani da shi ma kai na annabi isa din in kun kai haka nan yu'tikum kiflaini Allah zai ba ku yanki biyu rabo biyu kenan shine nasibai ne Allah zai ba ku rabo guda biyu min rahmatihi na rahmata shine li imanikum bin nabiyaini saboda kun iman da annabawa guda biyu din nan shine manzo annabi Isa da kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama din ko kuma in an dauka ko bin nabiyina sai in kun iman da duk annabawan gaba ɗayan su to Allah zai ba ku lada guda biyu sannan wayaja'al lakum nuran zai sanya muku haske wanda tamshuna bihi za ku rika yin tafiya da shi ala siradi bisa ga siradi wato shi wanda za ku tsallake siradi shi kenan ko bayan wannan waya gafir lakum Allah zai gafarta gare ku wallahu domin Allah madaukin sarki da ma gafurun shi mai gafara ne shi rahimun ko mai jin kai ne ga dukkan waɗanda sun kai iman da shi sun ka bauta mashi to da haka nan kaga ubangiji madaukin sarki ya kira wasu da cewa lalle su su yi imani da Allah kuma su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa kaga su nasara sun ka zama nasara ga yanzu saboda sun ki imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yahudawa sun ka wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi Isa sun ka ce ba su yarda da su ba su ma suka zama abin da suka zama to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu to shine a ubangiji barkin sarki yace da haka in kun kai wannan imani to lalle Allah zai ba ku rahama tai watan da kuma ya gafarta muku zunuban kuma za a ba ku lada watan hakkashi mu tunda kun imani da manzo Allah sallama kuma kun imani kaga nan an ka sun ka samu fadala daga ciki to sai Allah ya ce duka wannan ne li Allah ya alama ahlul kitabi yalla ya alama ahlul kitabi alla taqdiruna ala shay ألا تقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ubangiji madaukin sarki ya ce ya yi wannan li'alla ya alama ahalul kitabi ai shine ai ulimukum ina sanar da ku bi zalika da wannan li ya alama ahalul kitabi don su ahlul kitabin nan su sani wanda shi wannan ne da Allah din nan ne wannan ne ita la din nan za'ida ce ƙari ce asalin kalma kawai shine li ya alama ahalul kitabi to shine sai aka ce li Allah ya alama ahlul kitabi domin su waɗannan ahlul kitab din su sani shine waɗanda suke an kaba su a taurati littafin nan na taura allazina lam yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama waɗannan da basu imani da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ya ce to don ɗaya su san cewa fa an an dinna nan muhaffafatu min thaqila wato muhaffafa ce min thaqila wasu muhazzamiru shani asulinta annahu tana da shadda amma sai an ga cire shadda din kuma menene ma'anarta wai damiru sha'ani shine annahu yanda lamarin yake shine ma'ana annahu din to shine ita ga an din mai wannan ma'ana ce kamar ka ce annahu shi ita ga an din amma kana gani sai aka cire wannan shadda din ba ta da wannan shadda din sai aka ce mata an amma ma'anar ta shine annahu to shine yace wal ma'ana annahum haqiqa su la yaqdiruna ala shay'in ba su da iko bisa ga komai su waɗannan ne watan da sun ga imani din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ba su da iko ga komai min fadlillahi na baiwar Allah khilafa ma fi za'mihim sabanin abin da a cikin riya wasu cewa wai su annahum ahibba'ullahi wai su ai masoyan Allah ne suwa wa ahlu ridwanihi kuma su ma abuta wai yadda Allah ne su wai ma'ana su ne masoyan Allah zaka ji mata wani aya ko suna cewa nahnu abna'ullahi abna'ullahi wa ahibba'u wai su kamar ƴaƴan Allah suke saboda matsayi da girma suka wurin Allah kuma ga Allah gana kiran su imani shi kuma sun kiya din to shine watan Allah ya ce don su san cewa ba su adda fadala ba Allah shi adda fadala ta yi saboda ku da kun kai imani da manzo Allah sallama to Allah ya ba ku fadala da matsayi fiye da kowa saboda al'umma manzo Allah sune mafifita din ko kuntum khair ummatin ukhrijal lin-nas kamar da Allah ya faɗa mun kasance mu'mini fiye al'umma waɗanda Allah ya fitar da mu daga cikin halitta baki daya وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا to kaga nan ne Allah madaukaki ya ba ya ba matsayi da girma fiye da kowa cikin al'ummomin da sun haka bata duk me yasa mun ka samu wannan saboda muna al'umman manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine Allah ya ce don san cewa wa annal fadla lalle baiwa to biyadillahi ga Allah take shi yadda ita to kuma shi ya dauko ya ba al'umma manzo Allah ita din ya dauko ta ya ba duk wanda ya imani da manzo Allah sallama a cikin su za a lonka mai mabishi a bashi lada har guda biyu kaso biyu za a bashi to Allah ya ce saboda fadala duka ga Allah take yu'tihi yana bayar da ita shine yu'tihi yana bayar da ita wannan lada din man yasha'u ga wanda ya so don haka fa'atul mu'minina shi yasa sai ba mu'minai minhum daga cikin su ajruhum lad ajruhum ladasu marrataini hashudi biyu an ka basu din kama ta kaddama kamar yadda gabata wallahu Allah madaukin sarki zul fadli da ma abucin baiwa ne da fadala sannan kuma al'azimi fadalar tashi mai girman gaske to kaga nan daidai dai Allah madaukin sarki ya ta kira ga su waɗannan mutane na annabi Isa cewa a zo a yi imani to kuma yin Allah yana magana da wasu mutane ba wai da su da yake wajen duk duniya yake gaba daya da shi alqur'ani da duk duniya yake baki ɗaya babu wani wata kabila ko mutanen wani gari waɗanda an ka ware an ka ce su ban da su ba hasali ba ma mutane ɗaya ba har da ma aljanu su ma duk da su ake su ma zo su yi imani su bauta ma Allah in ba su yi imani sun gabata ma Allah ba to akwai hisabi in sun gaje lahira Allah zai kama su kuma zai azabtar da su su da mutane da aljannun gaba daya malamai sun tabbatar cewa za a azabtar da su duk wanda bai imani ba kuma wanda ya imani da Allah su ma daga cikin aljannu da mu mutanen gaba daya kowa an tanadar mashi ni'ima da aljanna da Allah ya sashi Allah ya sada mu cikin to saboda haka sai ya zama Allah yana magana da kowa ne a zo a bauta ma Allah to kuma wannan shi ne karshen wannan sura ta suratul hadidi a wanda insha Allah za mu shiga a cikin suratul mujadala ne a wannan shi ne ƙarshen suratul haji ina jin mana da lokaci ku to ana aikan za ku to shi ne na to to shi ne suratul mujadala za mu ce bismillah karanta mu in suratul mujadalati madaniyatun wa haya ihda wa 20 aya بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
saboda aka wannan ita ce sura suratul mujadala wanda aka samu ta wannan suna saboda za a ambaci kar sami Allahu qawl si tujadiluka fi zawjiha to shi yasa aka samu ta wannan suna kuma madaniyatun an sakar da ita manzo Allah sallama yana Madina wa hiya 22 ayatun tana da aya 22 wanda tana da gashi dai tunda ba mu da lokacin domin akwai bukatar menene dalilin saukarta akwai abubuwan da suka faru wanda ya zama shi da dalilin da sauka ita wannan ayoyin da za mu karanta yanzu da kuma hukuncin irin wannan abin ya faru tsakanin ma'aurata din to duk da sai gobe dan tsakanin watan a wani ma'auraci ne shine Aus bin Samit da kuma matar shi Hawlatu bintu Tha'laba to su ne waɗanda abubuwa su abu suka fara tsakanin su wanda shine gidan saukar wurin amma dai ina jin tun da lokacin ya riga ya tafi sai dai mu tsaya nan insha Allah sai in mun dawo gobe Allah ya kamar sai mu kama farkon naci din gaba daya muna fatar abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladace kurakuran mu Allah ya yafe muna ya fahimtar da mu daidai ba mai ikon gyalawa bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma an ce akwai sako da watan fadaluku ya aiko na kudi naira dubu goma domin ci gaba da gudanar da ayyuka na wannan tafsir da ake gudanarwa to muna fatan Allah ya saka mashi da alkhairi dukkanin abin da yake neman addu'a kai to Allah ya saka mai da alkhairi akwai akwai akwai wani wanda yake yin wata gudunmuwa ta kowanci wata sadakar ta kullun kullu wanda ban taba hodi ba amma da yau sai na hodi duk da yake bace in hodi ba shine mala abaka dan ila mai kayan miya tun da an ka dauki azumi kullun kullun shi yake bani kayan miya kullun kuma ya ce ha azumi ya kare haka za a yi to Allah ya saka da alkhairi da sauran dukkanin waɗanda suke ba da gudunmuwa to Allah ya san kowa da kowa kowa da wanda an ka ambata da wanda ma ba ambata ba duka dai baki ɗaya duk Allah ya san su to muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya karba mu kowa hidimar da yayi Allah ya biya mu da kowa bukatar shi alkhairi wanda yake neman addu'a kanta masu neman addu'a ga kasuwancin su Allah ya san abin da suke yi na kasuwancin da sana'o'in su na hannu da masu fita anguwa wajen neman muna fatan Allah ya tsara masu arzikin su ya sanya albarka a cikin shi ya kara ma neman da suke yi albarka kuma ya kare masu dukiyoyin su da su baki ɗaya da mu baki ɗaya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya gafarta mu da marigayen mu da suka rasu da duk wanda ake neman addu'a gare su mu kuma Allah ya samu cika da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu dukkanin alkhairan da a cikin wannan wata ya samu daga cikin ban da yake watawa a cikin sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da arziki madawwami a cikin wannan jiha ta mu ta Zamfara da Najeriya baki daya da sauran dukkanin musulmin duniya baki daya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhan ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله